نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاشدة قوة شدة hijira biyar, wanda ya yi daidai da ranar tara ga watan sha biyu, miladiya uku. alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da musu abinda kuma yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare ya kuma ya fi muna kurakuranmu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankanai birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratun nur tun daga farkon surar allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama mun zo aya na 31 yau za mu tashi aya na 32 zuwa abin da allah ya so kan mu manta jiya Allah subhanahu wata'ala ya bayyana muna rashin halascin mataye su rinka kallon mazajen da ba nasu ba kamar yadda su ma mazaje baya halasta su rinka kallo izuwa ga matayen da ba nasu ba kuma Allah ya yi muna bayanin baya halasta mace wadda ta kai shekaru na balaga ta rinka bayyanar da kwalliyanta ga wanda ba muharraminta ba idan mata kama to sai dai waɗannan da aka lissafa suna iya su ga kwalliyanta kallo ba na sha'awa ba su ne miji shi yana iya mata kallo na sha'awa amma mahaifi ko kuma ɗanta ko ɗan mijinta ko mahaifin mijinta ko ɗan yayanta ko ɗan ƙanwarta ko ƙananan yaran da suke shekaru na balaga ba ko kuma wa'inda ke shigowa gida wanda ba sa da sha'awa ga mata saboda tsuha ko rashin lahiya ko kuma abin da ya kama da wannan su suna iya su ga kwalliyar mace ba kallo na sha'awa ba amma shi namiji ina iya ga kallo na sha'awa ga matarsa saboda Allah ya halasta. Allah ya muna bayanin baya halasta mace ta fito cikin gari ta yi amfani da abubuwan da za su jayo hankalin mazaje zuwa gare ta. A waccan aya Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana yadda wa'ancan mata suke yi sukan ɗaura kayan da suke motsi a ƙafafuwansu in sun zo wajen mazaje sai su ringa buga su ƙasa Allah ce su daina yin haka to a yanzu kuma mataye da nasu salo akwai abubuwan jayo hankalin maza da mata ke amfani da su da su ma Allah ya ce a kiyaye don kada a tayar da fitina a cikin mujtama to yau sai Allah subhanahu wataala ya zo muna da sabon hukunci shine faɗin Allah subhanahu wataala وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم Allah ya ce wa an kihul ayama minkum ku aurar da marasa aure daga cikinku ku aurar da marasa aure daga cikinku ayama jam'u ayyimi shine ana idlaƙin kalmar ga mace wadda ta taɓa aure ta rabu da mijinta haka ake idlaƙi ana ce da ita ayyim to amma ana iya idlaƙin kalmar ga namiji ma haka ma ana iya idlaƙin kalmar ga mace wadda ba bazawara namiji wanda ya taɓa aure ana iya ce da shi ayyim haka ma wanda bai da mata samari yana iya da shi da shi ayyim kamar yadda mace wadda ta taba aure ta rabu da miji ko ya rasu ya barta ana iya ce da ita ayyim haka ma wadda ma ba taba aure ba ana iya ce da ita ayyim kenan ayama jam'i ne na menene jam'i ne na ayyim wannan shine maganar jumhur cewa ku waliyai na samari ko na 'yan mata ko na bazaware bazawaren maza ne ko mata ne to ku aurar da su kun gane ko wasu malama suka ce a wa an kihul ayama minkum ku auri bazaware daga cikinku malamai suka ce wannan ƙauli ne da'ifi ba ana umarni ne da ku ku yi aure ba a ku aurar da abin haka ne to ba za a yi amfani da fi'ilin an ba sai da a ce wanki hul ayama na yi amfani da hamzatul qata'i ne amma inda ana nuhin kowane yayi ku yi auren na sai a yi amfani da hamzatul wasli kun sa akwai bambanci tsakanin hamzatul wasli da hamzatul qata'i kowaccensu idan ta shiga fi'ili da ma'anar da take bayarwa. Allah samu dace. In kun tuna hamzatul wasli tathbutu fi awwalil kalami wa tasqutu fi darjihi. Amma hamzatul qat'i fa innaha tathbutu fi awwalil kalma wa fi wasdiha wa fi akhiriha fa innaha la tasqutu idan ko haka ne sai ya zamanto wankihu sai ya zama min nakaha yankihu in kaha kenan wankihu ku aura kenan amma da ake son a nuna ma ana magana ne da waliyan namiji ko waliyan mace sai an kai amfani da fi'ilin an kaha yunkihu shi kuma can nakaha yankihu akwai bambanci akwai bambanci tsakanin nakaha yankihu da ankaha yunkihu nakaha fi'ili mali ne wancan na aura ya aura ankaha ya aurar yankihu yana aura yunkihu yana arwar yana aurarwa to in ana son ayi amarin sa wancan sai a ce shi in ka wanga sai a ce shi an anke aurar wancan kuma in ka auri to wanga fili fili ne daga an kaha yunkihu anke kenan ana magana ne da menene da waliyan namiji ko waliyan mace kenan Allah ya ce wa ankihul ayama minkum ku aurar da matayen da ba sa da aure daga cikinku ko aurar da mazajen da ba sa da aure daga cikinku kuma wannan shine abin da zahirin alkur'ani yake nunawa Allah yake cewa wala tankihul mushrikina hatta menene hatta yu'minu kakku auren ma mushrikai sai an kai amfani da fi'ilin anka kakku auren ma mushrikai iyanku har sai sun musulunta kenan nan abin da yake nuna muna wa ankihul ayama minkum ku aurar da marasa aure daga cikin ku zahirin hadisi ma abin da ya nuna kenan manzo Allah ya ce ayyuma mar'atin nakahat nafsaha bi ghairi idni waliha fa nikahuha batilun duk matar da ta ba kanta aure ta yi makanta aure ba da izinin waliyinta ba to auren ta ya lalace sai an ka ce batil da batil da fasid a larabci ma'anarsu guda amma ban da babin aure babin aure akwai bambanci tsakanin nikahun fasidun da nikahun batilun an bambanci hausa shi nikahun batilun bai ma kullu ba tun harko ma bai ginu ba bale a yi bayani akan auren bai ma zama auren ba shi samu zala ce fa nikahu ma batilun duma tare da ta aurar da kanta ba da izinin waliyinta ba to aurenta lalatacce ne kuma wani wuri mun zo Allah ce la nikaha illa bi waliyin duk dai fassarar wannan kalma ya tabbata shine ana nufin wa ankihul ayama minkum ku aurar da marisa aure daga cikin ku Allah madaukin sarki ya samu dace da kuma hadisin da manzo Allah yake cewa mace ba ta aurar da mace kuma ba ta aurar da kanta innal ahira hiya allati tuzawwiju nafsaha karuwa ita ce take aurar da kanta amma mace da to dole ne sai da wali Allah madaukin sarki ya samu dace to ya ake aurar da mace budurwa ya ake aurar da bazawara yanzu Allah ya mana bayani malamai sun yi bayani suka ce ita budurwa ana ce an muke miji ne aka ake gaya mutum in ta yi shu ko ta yi gunguni ko ta shige ɗaki ta ruhe kanta to ta yadda kun fahimta wasa budurwa in ka ce na zan auren miki da wani kaga an kai sahi baka ji komi ba ta yadda nan amma in ba ta yadda ba ba ta iya haƙura a kai sahi baka ji alamun da ke nuna ba ta yadda ba ya samu gana ce wa ibnuha simatuha yin shirunta shine izininta yardarta kenan amma bazawara tusta'zan ana neman shawararta wanda muna son ya aure ki miki gani malamai suka ce saboda ta fara hankali ta kuma san namiji ta taba zama da namiji tana iya ta gane wasu alamomi sai ta ce bata yadda ko ta ce ta yadda kenan za ku aurar da matayenku sai ku aurar da su Allah ya samu dace shi yasa da Allah ya ce wa ankihul ayama minkum ko ku aurar da marasa aure daga cikin ku wasu malamai suka kafa hujja da wajibcin yin aure suka ce wannan aya tana nuna mana wajibci na aure ga duk wanda yake da iko akan yin aure sauran mazala ce ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ita ba'ata falyatazawwaj ya ku samari duk wanda ya samu halin yin aure daga cikinku to shi aure fa in lam yastati in bi yin aure fa alayhi bisiyam fa innahu lahu wijamun wa aqaddu lil basar wa lil basar wa ahsanu lil farj yace qur'an shi azumi kariya ne ga wanda yana son yin aure bai da halin yin aure yana kange mutum daga kalle-kalle sannan yana kange mutum yana kange farjin mutum ma'ana shi azumi kun gane ko inda mutum yana da hali ya yi aure au kama kala alaihi salatu wasalam an gane ko oh, mu ci gaba wa an kihul ayama minkum ku aurar da marasa aure daga cikinku wasu salihina min ibadikum da mutanen kirki daga cikin bayanku wa ima'ikum da kuma bayi mana mata bayi su ma ku aurar da su gane ko ma'ana idan kana da namiji bawa ya kai lokacin aure tun kana da halin yi masa aure kai masa aure ka nemo wata baiwa ka haɗa shi da ita idan kana da baiwa wadda ta kai aure to ka nemo wani namiji bawa ka hada ta da shi saboda yadda ɗa yake da sha'awa haka ma bayu suke da sha'awa an gane ko yanzu ko da babu bayi kenan sai mutum ya duba in kana da ɗiya sun kai aure ka aurar da su ɗa namiji in ya kai aure ka aurar da shi ɗaya mace in ta kai aure ka aurar da ita ka nemo ma ɗanka namiji mata ‘yakka ma ka nemo mata mishi’ abinda da yawa ba sa yi kenan sai mutum ya ga ai na kasu ne ya da kasan kana neman kuɗi na halas ido rufe to haka ma ka nemo ma ɗanka mata ido rufe in ya kai aure ka nemo ma ‘yarka mishi in ta kai aure magabata don haka suke hannu baya bayan nan mun gani da ɗaya isa aure baba ya yi ɗan asusun shi sai shi ta yi gidan wani ce na zo neman iri gurin to kaka ne e wancan muke son a bayar ga wani sai ya ce mun baka in baba ya zaka sai ya ce wani ku gaya ma wani shi ta yi gidan wani shikin da ya zo sai salma sai a ce a wani na ta yake ga wani in ya zo shi kalli gabas ta kalli yamma siminti goma ashirin ba wanda ya ce wani ko in ya ciyo ya kalle ta ta kalle ko ya soke kai da ba haka aka hira ba yan kare ta yo gida shi yo gida shikenan da yakin kai ta ga hanya sai shi da ita ma ta yi nan wani tun ganin wani ko da yamma ta sai an kai ta ma bai kara ganin ta ba wani ma nan da an kai ta sai an kai shi daki kaga muna da kumya na da tarbiyya amma yanzu sai ka ga ya ka ce ma ɗanka ka je ka auri wanci sai shi tsahici ai yanzu an daina auren dole ka san tarbiyya ba mahaifinka ya fi kowa son ka da alkhairi wallahi babu wanda zai nemo ma ɗansa mummunan iri ya haɗa shi da su haka ma ‘yarka in ta isa aure ka ɗan gidan wane yana da tarbiyya to ka yi ƙoƙari ka je ka nemi wanan nan ina son ɗanka ya aure yata. Ima ne ko? Sai ka gaya mai. In an kai sa'a ya amince, fani ima haka ake so. In bai amince ba, ka ƙara tahiya ka nemi wani. Eh, ka nemi wani. In ka samu an ka dace, to shi kenan. saboda kaga wannan yana daga cikin abubuwan da suka riga suka faru a musulunci mu kuma muna wasa da su sayyidina Umar da mijin Essa Hafsa ya rasu sai ya zo ya samu sayyidina Uthman yace da shi ina son ka aure ta Hafsa sayyidina Uthman yace da shi gaskiya ban iyawa shi kuma akwai kishin-kishin da yake yi ya zo ya samu sai da na abubakar ce ina son ka aure yata sai ce da shi tuje na ji kun gane ko shi sai da na umar ya ji shiru yau yake sauraron amsa yau yake sauraron amsa ya ji shiru sai daga baya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito yana neman auren ita Hafsa. Bayan an ɗaura aure sai shi sayidina abubakar ya zo ya samu sayidina Umar ya ce da shi, kaga da kace in aure yakka na yi shiru to na ji manzo Allah yana mai kishin kishin zai aure ta na. Shi yasa na yi shiru, inda bai aura ba, to da na hito na aure ta. Waye je yana neman ma ɗasa aure. Sayidina Umar ko? to kaga kenan wani yana nuna mana cewa yana halasta idan ka ga mutumin kirki ka nema ma yakka shi ke mace in ki ga mutumin kirki kake sakaci kunya ta ciki isauri ki kai mai sako da wani ina son ka aure ni in kin dace kin buge ki dace ki ƙara neman wani wata mata da ta ga manzo Allah ya yi mata ta duba ta duba ta rasa ma wanda za ta aika ta zo ta yi sallama ana zaune me zo da ke ni ina son ka aure ni ne kun ga lahinta manzo Allah ya kalle ta sama da ƙasa ya soke kai abin tambaya me yasa manzo Allah bai ce komai ba kaga bai ce bai san ta ba kuma bai ce yana son ta ba amma akwai wata hikima wani sako da Allah yake so shi isan mana shine wani yana iya ga wani abu ya kau da kai saboda wani ya samu za Allah ya kau da kai shi kuma wani kawai ya gano wankin shi eh ya ka duniya take ya ce manzo Allah to in baka bukata ga mu mu shirye muke a bamu eh lala ya ce kana da sadaki ya ce babu sai ka samu sadaki ya je ya buga ya buga ya buga ya dawo ka samu yace bai samu komai ba ya zo ya zauna shi a ta nazari kaga haka Allah yake abubuwa wanda kake ganin bace ma wani sai ta hana shi kwana can ya tashi kama hanya sai maza Allah ce kira a kira shi ya damu maza Allah ce kana da wani abu na Qur'ani yace yana da yace mata ko yace to ko ya mai ko ya mata kaza da kaza da kaza da kaza da kaza shine a matsayin sadakin ta menene nake so in ciro muna ku aurar da 'ya'yanku mata in kun ga maza na kirki ba laifi ba ne ku je ku nema maɗinku a wurinsu kun san hikimar shi mutumin kirki in yana son yakka zai karrama ta in kuma bai son ta ba zai zalunce ta ba amma mutumin banza in yana son yakka zai karrama ta in bai son ta zai wulakanta ta zai zalunce ta shi kuma soyayya kamar network ne network zuwa yake yana komawa kun gane go akwai lokacin da za ka zo ba network din soyayya kawai ta kai ka bango kat to amma kai mutumin kirki ne ba za ka sanince ta ba lokacin da network ya dawo sai kuma karamcin ya dawo haka abin zai ɗori Allah madaukin sarki ya mana jagora shi yasa na'am network rezo shi so rezo ne kun gane rezo yanan kamar yanan gizo-gizo ne soyayya yankewa take yi tsakanin mace da mishi wani lokaci in mace ta baka zahi sai ka koma gani kana saki nawa ma zan yi mata kuma ga wani in ka dawo sai ta ce ma wallahi ta tuba ka yahe mata to ne ya za ka yi sai ce to wallahi kake sake sai kuma dawo a ci gaba da zama ai don ma'aurata sun san wannan shi yasa duk namijin da ba sa fada shi da matarsa su shirya har yanzu ba su san daɗin zama aure ba daɗin zama aure shine a bata a shirya ba haushe yace zo mu zauna zo mu saba ya kanta kenan shi yasa ƴan sabin shiga soyayyan nan Allah ya sauke wai mutum ka ga ya koma gehe duk ya ɗauke wuta wai soyayya ta shi kai kama sa abin da ake ce ma soyayya kai wanda ya shekara talatin tsare da baba ka bai suke ta ba ka gwada mai soyayya da wace kukwalmu ya ce ba a gani ba babu kukwalmu da ba a gani ba wai ki yarinya idan babu ki ta ce miki kula da kaza kula da kaza ce ga wai su ba su mamu wasan soyayya ba ke kiyaye Allah wadda kan sarki ya samu dace kenan Na'am. Eh, kaji, kan ji fa? An saka cewa in kaga an kai mutum ana ce Allah sa gidan zama ne to gida gare shi. Gidan ba na haya bane yana da kuɗi kenan. Amma in ka ji ana cewa to Allah ya bada hakuri to malam ta nimun ne kenan. Eh, ba ba malam ta nimun wanga ba. Eh, Allah ya samu dace.
sai shi zan kamar kusan akwai wanda a da yara shaguwa sai shi zan kaya ba da hankali amma ba ku da wata mu'amala da baban shi kana iya ce mai kana so yin hankali da kana iya ce mishi shi ga magabatan shi shirya sai
ka gane kamar abin da muka san mu ciro kamar shi yana nan kana da yaro a shago ka yaba da hankalin shi kana son ka ba shi yakka kuma baka tare da mahaifinsa kaka ne za ka yi kawai abin da nake so mu kawo muna kawo dalilai da suke nuna in an yi haka ya halasta ba laifi ba ko haka ba ne sa'annan na biyu idan kana buƙatar yin haka kowa akwai irin hanyoyin da ya kamata ya bi sai ka bi hanyoyin da za ka bi sai kuma ka an da ya sa an dace shi kenan dan wani lokaci yana buƙatar siyasa namiji wani kana iya hitowa ka ce mai ka ba shi yakka ni na ga wanda an kai ma haka wani ne ya gan shi mutumin kirki ne ya ce kai shi yana da ya'ya ya je zaɓa wadda ta yi mai ya ba shi a wurinta ya ce ya ce dan Allah cikin yana ka wuri guda ya je kuma ya neman Allah ya sa an ka dace a aure ta tunda aka yi auren nan iyayen da gidan duk ana murna ana zaman lahiya ina ina kana kai sautu kai sautu mu mutum zato a addinanci dai ba laifi bane kun fahimta wasa sai dai akwai wata maslaha na ɓoye haka to sai a bi wata hanya ko dai ita yarinyar ku hira da mahaifiyarta a san dabarar da za a yi ta ce tana son wani da dai ta ce haka nan shikenan sai a zo a ce ai wance da wani za a haɗa mista abin yanayi shi dai je shiganta ya dai danganta kowa ya san dai ruwan da za su hidda shi ko ba haka bane eh Allah ya kare mu shine Allah ya ce wa ankihul ayama minkum ko ku aure marasa aure daga cikin ku kasin malamai sun ce minkum misa an kai amfani da minkum ba a ce wa ankihul ayama minan nasi ba ba aka ce ku aure mataye daga cikin ku malamai sun ce don Allah a wani guri ya bayyana mana babu aure tsakanin kahiri da musulmi babu aure tsakanin kahira da musulmi ko kahira ta musulma ta aure kahiri babu Allah yake cewa a wani guri wala tankihul mushrikati hatta yu'minna ko wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum kenan babu aure tsakanin musulmi da kahiri wani guri Allah ya ce wala tumsiku bi'isamil kawafir was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqtum ku yi riko wa'ancan suna kafire kuma ku yi rikon aure da su babu aure tsakanin kahiri da musulmi sai dai nan da anka ce minkum bayan musulmai ana iya auren wasu wa'anda ba musulmai ba su kuma nassi na shari'a ya tabbatar da halaccin auren su sune ɗaya wa'anda ba bayi ba daga cikin ahlul kitabi da Allah yake cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum sai Allah ya ce wal muhsanat minal minana minal mu'minat wal muhsanat minal ladina utul kitab kenan diya ɗaya ba bayi ba cikin ahlul kitabi su ma kana aika auren su sai dai a wannan tambayan zuwan ga zamani sai mutun ya kawo kirecin ya ce ta zai aura in ya zo ya neme ka fitawa da wannan fitawa za ka bashi namun baya ba mu gama kwashe su ba ko ba haka ba ko mun gama ba haramun ba ne na siyahar amma sai ka dubi maslaha gida bai kwashe ba ba daji ko ba haka ba ne in kuma mutu ya kan giya ce sai ta dai addini dai bai hana masa ba amma lalle akwai abubuwan kura sosai Allah ka samu dace shi yasa malamai suka ce shi fa aure da kuke gani in maƙuta wa in ma tafakkuha aure ko ya zama abinci ko ya zama kayan marmari gane kot abinda ba a rayuwa sai da shi haka aure yake shi sa wasu malamai suke wajabta yin aure a musulunci dole ne mutum shi aure in yana da halin yin auren kuma yana iya biya ma mace bukatarsu wasu malama suka ce in wanda suka wajabta aure wajibi ne su suna ganin annikah kalkoti aure kamar abinci ne idan ka san mutum bai rayuwa sai da abinci a zauna lahiya to haka ma wanda yana da halin ya aure da yadda zai rika mace to dole ne ya aure wasu da ce a'a aure ko kayan marmari ne ga su sai ka yi rayuwarka baka damu da su ba kuma babu abin da ya rage ka suka ce kenan aure bai zama wajibi saboda a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda ba su da mazaje kuma manzo bai musu magana ba a ba saukar da aya a kansu ba kenan idan kana yanayi wanda fitina ne akwai mataye lalatattu akwai mazaje lalatattu to kai aure dan ka kange kan da shi yahi amma in kana cikin yanayi wanda babu damuwa ko ba kai aure ba in ka ji ka iya kame kanka ba tare da ka auka wa zina babu da yahi kun fahimta Hausa ya danganta da wani wani gari kafin ka gama ci sai kai haka wata rana muna ibadan mun yi wani bakon balarabe ya zo daga madina to madina kana da ba ga mace ba in ma ka ga mace a madina tana saye da kaya ta rufe jikinta ne to su a haka suka saba gani to su kuma kudancin na na najeriya waɗanda ba musulmin nan ba tsirci a gare su ba wani abu ne sai ga mace ta sa yan riga bakin nan dan wando ga jikinta nan a fili ga kaza to shi da ya zo sai aka je da shi kasuwa gidan shedan to dai kasuwar ne sai dai aka jawo shi in ya zo ya ga mata sai shi tsaye yana kallo sai an jawo shi an tsaye shi to kenan wanda yake ciki irin wannan hali in akwai halin yi masa aure ba ai mai aure ba kuma yana ya faruwa ko ba haka bane shi yasa uwayen ɗaya ku aurar da 'ya'yanku maza in sun kai lokacin aure so da yawa ko kuskuren da mutane ga yi sai mutum yana da halin da zai ɗauki nauyin ɗansa ya yi karatu yana da halin da zai maɗansa aure ya ɗauki nauyin matar ɗan sai ya kiya ya bar ɗan yana lalata har sai ɗan ya lalace bai mai aure ba in an yi magana aure sai ce ai ɗan karatu yake yi wannan hatsari ne ba ku kiyaye ɗan kai a sa aure in mai aure kama mai haya ka biya kuɗin ɗaki na wata biyu ko uku in kaya ma ka biya na shekara ka sai musu ɗan shinkafa su ka kai bai matar shi in ka hito makaranta je gida ka zauna shi ke in ya gama karatu ga matar shi wallahi in ka kai aure aka yi ma aure kana karatu karatu ya shiga ya shiga ko in kawo da misali Allah ya kare mu saboda baka da ɗaukar hankali ba ruwanka da wani chatin ba ruwanka da wani buga waya ba wani abu da ka zaka gida shi kenan ka ruwa ka zamna ka ci abinci ka kwanta kai karatu amma in ka isa aure ba ka yi aure ba kana karatu ƙarshen ta duk abincin da kici haka ma ƴaƴa mata yi in kana da ƴa ta isa aure wala kai mata aure in tana so ta ci gaba da karatu gidan mijinta ba laifi bane mu ci gaba shi yasa Allah yake cewa wa anki wal ayama minkum ko wasalihina min ibadikum da mutanen kirki daga cikin bayinku wa ima'ikum da kuma bayinku mata shi yasa malamai suka ce wasalihina da mutanen kirki misa aka ambaci mutanen kirki ba a ambaci mutanen banza ba wasu malamai suka ce saboda mutanen kirki su ne suke kokari su kare darajarsu su kare mutuncinsu shi yasa Allah ya ambace su amma ba yana nuna babu mutanen banza ba wasu malama suka ce in har kamammun mutane za a ce su yi aure a aurar da su to lalatattu su ne babu aula da a ce su yi aure yana sai an ka ambaci masu ‘yar dama dama don wa'incin su masu shigo yana duk wanda yake da halin ya aure sai shi aure iya kunu fukara idan sun kasance talakawa ne yayin da suka yi auren yughnihimullahu min fadlihi sai Allah madaukakin sarki ya wadatar da su daga cikin falalarsa saboda shi Allah ganiyun hamid ne wadataccen sarki ne kuma godaddan sarki ne haka ne ko amma eh a ba cikin ayana na karanto ba ni larabci na ma ni kun gane misali larabci na ne yace Allah ganiyun hamid ne ba ina karatu cikin wannan aya bane Allah ya samu dace kenan in yakunu fuqara idan suka kasance talakawa ne to Allah zai wadatar da su da wannan ne wasu malamai suka ce daga cikin hanyoyin bodan arziki to akwai yin aure malamai suka ce wannan raddi ne ga wayanda ke cewa aure yana kawo talauci alkur'ani ya nuna mana aure baya kawo talauci yawan ‘ya'ya da samun ‘ya'ya da yawa baya kawo talauci, hasali ma Allah cewa ya yi in ma'aurata talakawa ne suka yi aure, to Allah zai wadatar da su daga cikin falala ta sa. Sai wani zo ya ce ma aure talauci yake sawa, diya da yawa talauci suke kawo, Allah shi ne mai arzitawa. An gane ku? Shi ne malamai suka ce alkawarin Allah a nan samar da wadata ga wanda ya aure to abin tambaya to wanda ya ƙi yin auren fa kasa akwai nassosa da yake nuna sakin mace shi ma yana kawo wadata haka amma aure yana kawo wadata da Allah ce wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati in ma sun karabu to Allah zai wadatar da kowa daga cikin yalwa ta sa kana Allah wasi'an hakima Allah mai yalwa ne ko mai hikima ne kenan saki yana iya kawo wadata yan aure yana iya kawo wadata wani mutum ya zo kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka yace da manzo talauci ya min yawa sai manzo Allah ce da shi ta zawwaji kaje kai aure da yayi aure sai ya sake dawowa yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ishtadda al-faqr talaucin ya ƙara karuwa sai manzo Allah ya ce tallik to sakatta sai ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallama da ka ce in yi aure saboda in wadata kuma yanzu ka ce in saki yace da da nace ka yi aure saboda Allah ya ce in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi to ina ganin kai baka ciki kilan in ka sake ta ka zama cikin wa in ya tafarraqa haka ne ko yughnillahu kullan min sa'ati kenan in ka ɗauki wannan wani zai zama aure fatahi ne na arzikin shi wani kuma ya zama makulli ne na rufewa gare shi kun gane misali ko wala alam to kai wanne kai fata ya zame ba magudi aure ko ainihin yahi yawa so da yawa za ga wani shi kaɗai ne amma kuma sai ya zo gidan mai mata biyu ko uku hudu ya ci abinci ya yi teknik ya yi kalkin ya yi dabara duka ya kare ya kazu tsirewa bakin shi gani ba allah madakin sarki ya yi muna jagora shi ne maluma suka ce ita wadata ga mai aure tana da matakai da sharuɗa shi yasa suke yin aure su kasance cikin talauci idan ka yi aure kana da wa'in abubuwa da zamun lissafa to ana sa ma ran ka samu wadata daga gurin Allah na farko dai al'iman mutum ya zamanto yana da imani da Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da ce mutanen gari za su ji tsoron Allah da sai mun bude musu arziki sama da ƙasa ko ina wadata tana zo musu ashe ka zamo mai imani in kai aure ka zamo mai auren da bai da imani wannan gara basa in ba sa ba za ka same ta ba sannan na biyu mutum ya zamanto yana da menene yana da attaqwa na Allah ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wanda yaji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita kai aure na tsoron Allah ba aure na alfahari ba ba aure na dibar takeici ba kun gane ko kenan ka cika wannan sharadi kana samu na uku malamai suka ce istighfari za ka yi aure ka yawaita istighfari wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kenan malamai suka ce ya kamata wani zai yi aure shi halarto wayannan abubuwa tare da su ya zama ka zama taqi ka zama mu'mini sannan ka yawaita faɗin istighfari a bakinka idan ka hada da aure sai ka ga waccan kofa ta arziki ta bude maka Allah madaukin sarki ka ƙara bude muna kofofi na menene na arziki na'am shi yasa wasu maluma suka ce anan da Allah ya ce menene wa in yakunu fuqara in suka kasance talakawa ne ma'auratan yughnihimullahu min fadlihi Allah zai wadatar da su daga cikin falalarsa wasu malamai suka ce abinda ake nuhi da gina anan ginan nafs dan manzo Allah ce laysal gina kasratul ard innamal gina ginan nafs wadatar zuci wani zaka ga ya mallaki komai amma ya kasa isa shi wani zaka ga ya samu kadai ya samu kwanciyar hankali idan su malama suka ce wannan ayar abin da take nuhi wadatan zuci kenan ba ka yi aure ba kana bibin ka kasa mallaka jari na miliyan kaza ko na kaza a'a za ka iya yin aure kaga har yanzu dai jarin ka bai wuce jika hamsin ba amma kuma har yanzu matsala ba ta taso ma ka kasa yin maganin ta ka samu wadata kenan kenan sai an yi la'akari da wannan shi yasa wasu malama suka ce ana nufin wadata anan wadatar zuci ba yawan dukiya ba wasu malama suka ce anan wadatan muqayyada ce bi mashi'atillah ga wanda Allah ya so ne in Allah ya so sai ya baka wadata in ya so bayan kai aure an gane ko Allah yake cewa wa in khiftum ailatan fasawfa yubnikumullahu min fadlihi in sha'a in kuna tsoron talauci ne to da sannu Allah zai wadatar da ku daga fallasi Allah ce in ya so to kenan nan wadatan yana iya yiwa in Allah ya so ka samu in Allah ya so kuma ba sai ya baka an gane ko wasu malama suka ce a an ga alƙawari na Allah yana nan da Allah ya ce zai wadatar da ma'aurata duk wanda ya aure sai ya samu wadata sun ka ce walau fi muddatin yasira ko da dan zamani kaɗan ne ko da a satin aure ne sai an dan samu nacin kashi kun gane misali ko sai sa wani in yi aure sai kace kuna ya ce ka wala shi aure dadi gare shi kafin cin ka ta gare eh wani wani bebe aure da ya zo sai ce ma kai kai aure in ka ce a sai ce ya aure aure dadi aure dadi shikenan ya zo a yi shinkaha a more a yi shinkaha a more sai shinkaha ta kare ya zo gida aka ce mai babu shinkaha ce mi shinkaha ka ce babu so shinkaha ya so shinkaha babu magi ya so magi ba ka za iya kan sai ce kayan haure ka ce ya ce ci babu daɗi barka ka ne shi da kenan kenan wasu malama suka ce ko da ne ta a ɗan satin nan ana morewa da sai Allah ya kawo nan wadata inda Allah ya alkawari cewa ko da kuna da cikin kunci ne sai Allah madaukin sarki ya kawo muku abin nan Allah madaukin sarki ya samu dace wasu maluma suka faɗi abu biyu da zan ambata su zama mun ci gaba da karatun mu da Allah madaukin sarki yake cewa Allah zai wadatar da su sai suka ce wannan ba wanda ke samun wannan ku kiyaye ma'aurata shine wanda ya shiga aure da niyoyi guda shidda duk wanda ya shiga aure yayi aure akwai niyya shidda tare da shi ba za a waye gari ya kasa samu abin da zai sai shinkawa ya kai mai iyalin shi ba manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasatun haqqun ala Allah ya'unuhu mutane uku haƙƙi ne Allah ya dora mu kan shi nauyi shi zai taimaka musu na farko annakihu yuridu al'afaf wanda ya aure yana son ya katange kansa nan kai ya auka ga sabon Allah Allah ce yayi alƙawari zai taimaka masa mutum na biyu almukatib yuridu al'ada wanda aka yi ma mukataba yana da niyyar biya Allah ce sai ya taimaka mai ya biya abin da ke mukatibi bawa mai gidansa ya ce mai kawo kaza ka zama ɗa ko ya ce mai gida nawa zan kawo wa in zama ɗa mai gidan ya ce kaza za ka kawo in ya ɗauki wannan kayan da alkawari tsakanin shi Allah ce Allah alkawari zai taimaka masa wal mujahidu fi sabilillah shine na uku to sharuɗa na shidda shine na farko istijaba li amrillahi fi qadiyati zawaj ya zama ka amshi kiran Allah ne da Allah ya ce wa ankihul ayama ka karbi magana Allah zaka yi aure ne dan Allah na biyu don karba kiran manzo sallallahu alaihi wasallama na uku don ka kame kanka daga aukawa gaban nan na hudu don ka tsare matarka da aukawa a banna ka san wasu sukan yi aure su aukar da matayensu zuwa gaban nan akwai ranar da wata ta zo ta kai min ƙara ta ce min kaga ɗaga shi tura da na haife shi har yau muna kwana ɗaya ɗaki ɗaya da mahaifinsa bai sake kula da har yanzu yaron ya yi shekara guda da Allah wani abu ya faruwa me wannan ne zai ce yana son ya da talauci ko kuma wani yana da mata biyu ko mata uku ɗaya da ta yi mai laihi sai ya kyale ta sai ce bai ƙara kusantar da ya zo gidanta sai ya shige zani munafiki ba sai in ya tashi sai ya je gidan waccan duk yadda wannan za ta da shi bai sauraron ta wai inda ta bata masa rai ba ka hita talauci yadda ba ka son ka auka mabarna kai kokari wannan da ka auro ka bari ka yi abin da zai sa ta je ta auka banna dan ta saba wa Allah niyya ta menene niyya ta ta shidda ko ta biyar ya zama kayan shi ne da niyyar tsaye da gida tsayayye gida mai tarbiyya ya zama akwai tarbiyya sannan samun zuriya wadda manzo sallallahu alaihi wasallama zai alfahari da ita ran tashi alkiyama kaka aure kaka aidiya su zamanto abin tir a cikin al'umma bai da kyau Allah madaukin sarki kai mana jagora Allah ya ce wallahu wasi'un alim Allah mai yalwan arziki ne alimu kuma masani ne wal yastafifi alladhina la yajiduna nikaha haka ne ko as-sinu wat-ta'u wa'annan an yi amfani da su ne da talab mana nema ku nemi kare kanku shine wali yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan wa'anda ba su samu abunda za su iya yin aure da shi ba to su kame kansu su yi kokari su kame kansa dan kamun kai abu ne mai wahalan gaske yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man yatasabbar yusabbiruhu yusabbiruhu Allah wa man yasta'fif ya'ifahu Allah wanda ya nemi hakuri Allah zai taimaka mai akan ya hakuri wanda ya nemi kame kansa Allah zai taimaka wajen ya samu ya kame kansa to ku yi kokarin kame kanku ta hanyar yin azumi ta hanyar yawan karatun Qur'ani ta hanyar nisantar mata da ba na ko da abin da ya kama da wannan shine wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan wa'inda ba su samu hali amma za su yi aure wato su yi kokari su kame kansu hatta yughniyahumullahu min fadlihi har Allah ya wadatar da su daga cikin fadalarsa su samu abin da za su yi aure wallazina yabtaguna alkitaba wa'inda suke neman a yi musu mukataba nan kitab ba ana nuhin littafi ba mana bayi da za su zo gurin masu gidansu su ce ma masu gida nawa za mu ba ku ku ‘yanta mu, Allah ce, To, in bayi suka zo muku da wannan siga, fakati buhum in alimtum fihim khaira. To, ku yi musu mukataba in kun fahimci alheri tare da su, in mutanen kirki ne, to, ku yi musu mukataba ma'ana ku zauna ku ce su kawo kaza, in sun ka kawo kaza to sun zama ‘ya'ya, Allah ce ku yi wannan. والذين يبتغون الكتاب وإن دكي نيما أي مسو مكاتبة مما ملكت أيمانكم daga cikin bayin da damanku ya mallaka fakatibuhum to ku musu mukataba ma'ana a zamna a dauko takarda a rubuta ni wane na ce wane ya kawo kaza in ya kawo kaza ya zama ya zama da to duk abin da ya kawo sai a rubuta duk abin da ya kawo sai a rubuta in an kare sai a yi lissafi in ya kai adadin abin da anka ce kawo shi kin ya zama da shine mukataba in alimtum fihim khairan in kun fahimci alkhairi tare da su wa atuhum min malillahi alladhi atakum ku ba su daga cikin dukiyar Allah wanda Allah madaukakin sarki ya ba ku ma'ana ku taimaka musu su samu abin da za su biya su ma su zama biya saboda الأصل في الإنسان أن يكون حرا أصلي دان adam ya zama yana da yanci duk inda kaga dan adam ba cikin yanci ba to an samu sabani to Allah subhanahu wataala ba yayi mutane bane dan su zama bayi su ma wa'intin da suka zama bayi wani dalili ne na shari'a yasa suka zama bayi to amma duk da haka Allah ba yana son su zama bayin wasu bane Allah yana son su tsamuna bayan shi ne masu ‘yanci, misali ce a wannan hali in sun bukaci hita daga cikin wannan hali ku yi ƙoƙari ku ba su don su samu su hita wannan hali. Idan kuna da dukiya ku masu hali ku taimaka musu ku ba su don su je su biya wannan abun da ake bin su su masu samu su zama yaya su hita daga zama cikin bayi. An gane wannan ko? Allah yake cewa wala tukrihu fatayatikum ala albirai kar ku cilasta ma mataye bayi da suke karkashin ku akan yin karuwanci wannan ayar an sabkar da ita ne akan Abdullah bin Ubay bin salul ya kasance yana da baiwa sai ya zama yana cilasta mata tana zuwa dole sai ta karuwanci don a kawo masa kuɗi haka munafukai suke yi munafukai sai su cilasta ma bayan su mata su je su rinka neman mazan da ba nasu ba da a rinka kawo musu kuɗi ina kun san kasan in mutum yana da baiwa da shi na za a jinga sai zai samu namiji biyu ko ku sai ce nawa za ku bani ina tura muku ita in an kai jinga sai ya bashi kuɗi ya sa aljihu sai ya tura ta kuma dole ta ta inda bai wace Allah ce ku masu imani kakku yi haka kakku cilastawa bayan ku mata aikata zina in aradna tahassuna idan suna son su katange kansu daga zina kakku ce dan suna bayi dole sai sun yi zina Allah ce kakku wannan ayar an ambaci sharaɗin in sun buƙaci kare kansu haka ne ko ba ka bane wannan ba ya taƙaice bane akan wa'annan na kirkin ba a koma wa'anda kuke da su lalatattu ne baya halasta ku bar su su rinka tafiya suna yin karuwanci inda sabon Allah ne kar ku bari wannan Allah ci baya son litabtagu ardal hayatid dunya dan ku samu dukiyan duniya ma'ana don ku sami abin duniya art shine abin duniya abin da ke bijiruwa shi ta yi an ka ce arada ya bijiru to duk abin da ka gani na duniya kamar yana bijiruwa ne ya wuce ko kai ka wuce dama ɗayan biyu ne duk abin da ka mallaka a duniya dole sai an yi ɗaya ko ka wuce ka bar shi ko kuma kana nan ya wuce ya barka shi yasa abin duniya ake kiran shi da hadin duniya ma'ana abin bijirwa dukiyar duniya abin da yake bijirwa to dan neman abin duniya ka kusa su kawunci wa man yukrihunna duk wanda ya tilasta musu akan aikata wannan fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim to lalle Allah mai yin gafara ne kuma mai yin jinkai ne bayan tilasta musu da aka yi ma'ana inda kai ka tuba kabbari Allah zai yaye maka su ma da aka yi musu a matsayin kila suka dawo suka tuba ma Allah Allah lokacin zai yafe musu Allah ka yafe mana laifin mu walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinat haqiqa mun sabukar da ayoyi mabayyana zuwa gare ku wa mathalan min alladhina khalaw min qablikum da kuma misali daga wa'inda suka wuce daga gabaninku wa maw'izatan da kuma tunatarwa للمتقين كمتاني ما سجن سورهم الله الله بنور السماوات والأرض آية دين من سنة ولوك سنة كوينة اسم minti takwas ba su isa mu ina ganin ya kamata mu kwana minti takwas din nan a bar sai Allah kan da sai mu tashi akan wannan sai dai kuma ba a bayani mu karanta ta kai mu wuce saboda kun san wa'anga ayoyi suna daga cikin ayoyin da suke cin lokaci in mun ga ga wagga aya sauran wurin da ya rage ba zai cinye lokaci ba ayoyin ba su da wani nauyi karshen ta muka karatun kwana daya duk muna iya mu karance su Allah ya samu dace na'am
yadda addini ya yi magana gaskiya malamai su yi magana.
Cocktail. To ga me a cocktail ga ana. Mai gara in san abin duk. Hmm? Ah, kamar wanda aka ɗauka ai sashi ai hotuna. Eh, to wannan kaga na gane tambayar shi. Kun sai yanzu an kai aure abin takeici ma har da masu cewa su ahli sunna ne. Wani baka gane cewa ba ahli sunnan kwarai bane sai ra auren shi. wai sai ce wai in bai baya zai abokai na su ce kaza ana magana manzo Allah kana magana abokai ai ba magana abokai ake ba ni ai da kai wannan ne wata rana sai wani ya aure sai ce ni na zan kai amarya sai mun ka tafi da dauki amarya mun ka zo mun ka zo mun kai amarya cikin daki sai nace ta sai an ka ce ai ba ai hoto da ce nan gidan ce wa sai iskancin banza dindu koro sun rufe kofa na kada mai makulli cikin daki ya ce kuma ban tashi ko ya bar gidan nan da abokan amarya da minana kowa ya tunzuni ce gidan gare ba hoto ba ko ko allura ba ɗauka waje ko ta yi baro gidan da ta yi zai na cin kama da nagode allah saka wa da alheri to kamata ya yi mu daina faɗin sunna a baki jama'a ɗabbaƙawa ya kamata wani ɗaya ni abu ya taso kuma ba hada za ka yi ba ka ce musu kai ni ahli sunna ne zan yi abin da manzo na yi umarni na da shi dan haka ban kaza duk wanda ya zo zai kaza sai ka ce ban hana ka kai ba amma ni ban yi in har dan iska bai ji kunyar ce ma a yi iskanci ba kai mai sunna bai kamata ka ji kunyar ce mai za ka yi sunna ba lalawa hadda abin cewa wai kaga abin mamaki wai sai mutum ya ce shi yanzu in yayi a ce kaza ai a'a kowa ya san darajar nashi ni ban tilas la ikraha fi din ko ba haka bane al'amarin addini babu tilas ni zan yi sunna ne kai kuma me zaka yi zan yi shedanci to in naka yazo kai shedanci ni nawa sunna zan shikenan eh ai dama shi albarka nan na take tahiya ku kiyaye jama'a ku fadin gyara mana wannan akwai wani kuskure da mutum yake yi zai bi ka a rayuwa haka mutu ko da bayan ka tuba ne akwai laifin da za ka yi zai bi ka a rayuwa ko da bayan ka tuba ne don haka ku kiyaye kakka ɗauka cewa ai yau na kaɗai ba mamaki yau ɗin nan ita kaɗai ce ranar da kake da rabo a gurin Allah to ka lalata ta to kuma sai ka ce ni ka san kana da samun gafara ne gobe sani ba don haka ina nasiha jama'a ga ma'aurata duk wanda ya aure ya ɗabbaka sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam yaya zaka yi an ɗaura maka aure in dare yayi a kawo ma matarka in ka gama akwai kura sai ka ce to babu laihi kun zo ku ɗauko ta in ma da mashin na ɗauko abi ka kai abi ka gida in shikenan in kuma abokai ka suka ce zo za su kai ma su kan ma kai da da wani abokai eh kauna uwarta da ya uwarta su tai su kai ta in sun kai ta su taho su da ka zo roye gida shi kenan lahi a'a mata ta ce an daura aure an yi shaida miyar rage babu za a yi kaza za a yi kaza duk an ƙara yi suka ce kai za ka yi sunna ne dan Allah a bari kai sunna haka za ka yi cikin lallama dan Allah a bari kai sunna kai sunna za ka yi ɗan ka ce a'a to sai ka ce to an samu matsala na dai ce muku dan Allah ku bari in yi sunna ni ba hana ku na ku ba amma naushi zan yi yanzu don an ka ce baka naka to an ɗauko matsala a wannan duka ana yi wannan duka eh
kawo matsala wato kamar yanzu yana da abokai ne haka shi ahli sunna ne amma su wace wanda su wannan su ya abokanan su ke sai ya ga za musu yanayin nashi ya tashi ko ce zai dafa ka suna suna ce da mi suke yi tarin su wata ga to shi a ga magana mai muhimmanci ya ce wani ahalar suna ne amma yana yi ma abokansa wanda su ba ahalar suna ba ne amma yin abu ya taso sai su ce to dami nasu an yi yanzu kuma na shi ce ba yi kinan erar namijin ne da manzo Allah ce la tusahib illa mu'minan kakkai aboka sai da mu'mini duk wanda ka san ba ahalar suna bane kai za abokinka in bikin shi ya taso wani ya niƙa ma biki baka zo ba sai ka ce a ni in nita suna na zai ko kuma ba suna za ku yi ba kaji abin da ya san inda ya ja haushinka ogo kakkai tunanin ka in tashi wani bai zo ba wani bai zo ba inda da Allah zaka ce Allah kama mafita ko bakar ku sisi amma mina na mai sauki na bai sadaki ne yanzu nisa in zan ƙara aure ko a an an kaza kan ka daura aure ko da yanzu zan tai da matata ko kuma in sa mutum biyu su kai ta in sun kai ta su an ƙare ya katta kenan aure kun ka bani aure za a yi sunna za a yi sunna za a yi
abincin da ake yi ko na aure ko na makobiyan aure duk ba abubuwa ne ba wanda ya fata komi ba a yi sai bayan in ka tare yawwa to ku kula ga tambayar dai mai muhimmanci kamar in za a yi bikin aure ana dafa abinci da yau aure za a yi aure kamar kamar daren yau da gobe ai kwana uku ko hudu ana yi ko ba haka bane shi al'ada mutane idan babu sabon Allah a ciki ba laifi bane ai ko maraƙi goma ne kana iya ka yanki in ba a mubazzaranci ya akwai mabukata an kai ba laifi ba ne amma ka a shigo da sabon Allah ciki an fahimta wasa ranar bikin ka duk abin da za a yi a ci a yi farin ciki duka ba laifi ba ne addini bai hana wannan ba amma duk abin da ka san in an yi sabon Allah ne ka ce ba a yi saboda kai ahlus sunna ne sunna ba ta yadda a yi wannan ba a kiyaye da wannan kenan kaka ga mutum ranar bikin shi ya bantaro kaza an yi kaza ka ce a hawa ne kamar shi ina ganin shi yana da imani a shi haka ki a in ya niyya yayi kuma hanyoyin da an ka bi saba ma shari'a ba babu laifi in yayi amma an ta kai ma amaryarka kakka yadda da abokanka kakka yadda da su wani da wani za a kai amarya amma na ce da ƙauna uwarta da ya uwarta su ta yi su kai ta sun isa nan duk wanda ya ce zai ce ka ce a'a ka ɗauke mai kaya ya musu ai hankuri in an ka matsa ma sai an je ka ce to wannan an samu matsala haƙƙina ne na ce na yayi kuma ku ce dole sai kun ta nan kun gane misali sun kai ta to za a je gidanka ai hotuna ka ce a'a ba matata ba ni ba karo ne aure ba ku dai Allah saka muku da alheri yanzu sai da sai ni wallahi shekarar da ni aure da aka kai min a amarya ina ai tuna wannan rana da an ka kai ta ana yin sallar isha'i an ka hito an ka ce an kai amarya ni ce mu abokai sai da sai suka ce mu rake ka ni ce gidan wa ni kadai ni shigo gidana ina shigo nan jawo dashi da rai ya in cike ni wanda abokiwa kawai dai a zamna shikenan kuma yanzu haka nake tun tun da shekara 20 da wani abu yanzu ko kaga baki ɗaya kenan ana da ka kudin ƙara aure da Allah ku ce mai amin lokaci ya ko da a ɗan ɗansu
yawanci ke yawa yanzu lalle ya zama dole nama sai an sa kun ba sai kuma wasu akwai iyayen kuma wanda ba su ma ban san dalili ban san dalili akan wannan ba duk kwalliya ta maza ta mata mun so ya hana maza su yi a su daina ban san dalili akan wannan ba gaskiya subhanakallahumma wa bihamdika